بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين gabat dan uwa ini da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na kofar wuce cikin gidan alhaji baro ke gabatar da tafsiri karkashin cibiyar hajjin rasul foundation for islamic law and culture wato mu'assasar hajjin rasul a tsakafin islami ina yi mana sallama da ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu muna cikin suratul zukhruf za mu ci gaba daga inda muka tsaya cikin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا بشر وإنا به كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bal bari wannan zance ga abubuwan da suke faɗa na kalman kafirci ba wani abu ya sa suke yi ba illa mata'atu ha'ula'i wayannan kafirai Allah ya ce ni na je da su daɗi na ba su wadata na ba su mulki na ba su kwanciyar hankali na ba su dukiya wa aba'ahum iyayensu ma haka na musu shi kenan sai suna ganin kamar cewa abin da suke yin nan daidai ne ba wanda ya isa ya sha gabansu ko ya hana su abin da suke yi saboda su ne masu mulki a gari su ne masu dukiya a gari abin da suka ga dama suke yi iyayensu sun yi su ma 'ya'ya sun zo suna yi to shi kenan sai suna ganin tunda Allah bai azabtar da su akan wannan abu da suke yi ba abin da suke yi shine daidai su ne magaji su ne na bana su ne na bara su ne na baɗi su ne na kuma baɗin baɗaɗama to haka suke gani to wannan shi ya ruɗe su da suke ganin su wanda ya zo ce musu su bar kaza su yi kaza ya gaya musu gaskiya to abokin gaba ne a wurin hatta ja'ahum al-haqqu suna cikin wannan sai ga gaskiya ta zo musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani wa rasulun mubin ga manzo wanda yake mai bayanin gaskiya ya zo musu to kuma kaga tunda wani daban ne ba irin wanda suke zato ba ba cikin su yake ba ya zo musu da wannan ba cikin masu wadatan gari ba ba cikin masu mulkin gari ba to sai ake ganin dan talaka kuma biwaye har da zai zo ya ce mana mu bar kaza mu yi kaza wannan shine abin da ya faru wannan ma ja'ahum al-haqu da gaskiya ta zo musu ita ce alqur'ani qalu sai suka ce haza sihrun wannan sihiri ne sun ce ƙarya ne sun ga ba ƙaryan bane sun ce tatsuniyoyin mutanen farko ne aka bincika gafa ba haka mutanen farko suke tatsuniyoyi ba sun ce inna ma yu'allimuhu basharun wani ne ya koya masa an ga baya tare da wani wanda zai koya masa kuma wanda suke kokarin su danganta abun gare shi ma ba balarabe bane to da su kasa kwaikwayon sa an ce su kawo kaman sura goma fatu bi ashir suwarin min mithlihi suka kasa fatu bi suratin min mithlihi suka kasa wai suka ce kai ba wani abu ne haza sirrin wannan sihiri ne kawai wa inna bihi kafiruna mu kuma mun kafirce masa mu ba za mu yi imani da sihiri ba na'am وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم wa qalu sai suka ce to wannan littafi ai littafi dai in dai so yake a biyayya a gare shi ai ya kamata ya zo ta hannun manyan mutane ya zai zo ta hannun wani maraya kuma wanda marayan gidan abi talib ne mun san shi a karkashin mu ya tashi kuma ya zama shi ne zai kira mu ya ce mu mata biyayya an ana son mu yi biyayya sai ya zama dan manyan gari ne shi ne ya zo da wannan kuma dan manyan garin ne ba su ne idanunsu ya rufe saboda kuɗi suke dubawa ba asalin darajar asali ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne darajar asali ga kuma daraja ta gaskiya da amana wanda su kuma ba su da ita amma duka da yake idan su ya riga ya mutance to gani ido ba zai fa'ida ba wata suka ce wai ai a kawo wani babba a garin nan daga cikin alƙaryoyin nan guda biyu ko maka ko ɗa'ifa ya zama shi ya zo da wannan addini da sai mu karba a makka suna nufin walidu dan mujira a ta'ifa kuma suna nufin wani ana ce masa urwatu dan mas'ud a sahabi wai da ɗaya daga cikin su su ne manyan gari su ne masu kuɗi ga su da ƴaƴa ga su da dangi da ɗaya daga cikin su ne ya zo da aikan to ai sai a karba amma ya za a yi a ce wani maraya kuma na wani anguwa wanda ma titini injin mu ne ma wasu suka rene su suka tarbiyyantar da su kuma a ce wai shi ne zai zo ya kira su zuwa ga wannan aiki ai wannan abun mamaki ne bai kamata haka ya faru to Allah ya ce ahum أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ahum yaqsimuna rahmatar rabbika to wai har ma sun wuce iya rayuwarsu da dabi'ar da take gudana tsakaninsu har ma za su yi wa Allah jikiji rahamar Allah ma sai su ne za su raba su ba mu wanda suke so su hana wanda ba su so su suke raba rahamar ubangiji yanzu duk wani wanda ya samu jin daɗi sai ta hannunsu in ba ta hannunsu ba ba zai samu jin daɗi ba to arzikin da suka samu su suka ba wa kansu mulkin da suka samu su suka ba wa kansu su da 'ya'yan waye su ma ba 'ya'yan kowa ba ne kuma ɗabi'ar Allah haka yake duniya sai dai mutum zai ya makance kuma kai din nan ba ɗan kowa ba babanka ko kakanka ba wani mai mulki ba talaka ana nan ana nan dalilai su ɗaya dalilai wani abu Allah ya kawo sai ka zama ka samu mulki kana samu mulki kuma sai ka ce ai ku ne komai da komai kuma ba zai taɓa canjawa daga layin ku ba dole ku din nan sai ku ne haka ne ko kuma a'a kai din nan dan wani talaka ne jattai bai da tsiri haka dai Allah ya baka dama shiga nan shiga nan shiga nan shiga nan sai kai arziki ka zama babban ne arziki shi ke nan ko sai ka ce ai dole wannan arziki kuka gada kun kar wani ya yi ba ku ba ba wanda ya isa ya zama haka haka kuma wata kila sai ba ba ko kudin jahili ne ma wata kila Allah ya maka baiwa sai kuma ya maka hanya ta ka ko ko koyi ilimi ka samu ilimi ka zama babban ne ilimi to shi kenan kuma sai ka ce a a ai dan kowa ma ka ne daga baki sai kala ku ne ka gaji wannan abu kar wani ya ce kala akai to haka abun yake tafiya to wannan kuma kismatin azaliya ne daga Allah subhanahu wataala shi ke raba ya ce wani da shi wani da shi yasa sai daga dan me wani da ilimin malami ne ya yi yi yi wani cikin ƴaƴan sa sai ya karatu saboda shi ba a sa cikin wannan kisman sai kuma wani shi kuma yayi ko kuma yana nan malamin yana gani ƴaƴan su shi karatu sai wani can cikin ƴaƴan wani jahili kuma ya zama wani da zai yi karatu kuma ya zama wani abu ba ba haka ba lallai ne gado ne ba to su abin da suke duba wayannan ai su ne ya kamata su ne manya a makka su ne manya a da'ifa su ne masu kuɗi su ne masu mulki su ne masu jama'a da haka in za a yi annabi ne na ba kai ɗayan cikin su ne zai haifi annabin ba to kaga damuwar su kenan wannan shi ya lakar da yahudawa mace sun gaji annabtar nan tun daga annabi ibrahim take tahowa tana tahowa a zo a ɗauko wani sabon kalan daban a cewa wannan kalan ɗin shi ne ke da annabta sosai suka sun san kalan ɗin na annabta ne amma ya daɗe a yi kamar masu sarauta ne ba ruwa ne ba ku yi ba kakan su yi ba asali daga kan kakan kakan su ne to ina ce da sun gaji to haka ne sun manta da tafiyar manzon Allah ai daga annabi Isma'il ne daga annabi Ibrahim amma tun da su ne suka yi kai ta wajen bangaren Ishaqa Yaqubu Asbaqu Musa Isa to sai suke ganin ai manzon Allah ko da shi bai kamata ya zama annabi dan haka har suka yi hijira suka zo Madina domin su haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai suka zo kuma sai suka zama ba su suka haifi annabi Muhammad ba larabawa ne suka haifi annabi Muhammad sai suka ce a haka ne wannan kan ba za su taɓa haɗa kai da shi ba ba su taɓa miƙa wuya to Allah yake tambaya in kan wai rahamar ubangijin ka su za su rama idan dai ba su suke raba rahamar ubangiji ba ubangiji ne yake rabo yadda ya ga dama to ya raba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya su mutanen maka jahilan ƙuraishawa su suna ganin ya kamata ya fito ne a cikin su bani umayyata annabi ya fito daga cikin su ƴaƴan abu sufiyana su zama haka ko abu jahali ko abu lahabi ko wane su ne manya wannan kuma babansa maraya babansa ya rasu yana saurayi shi kuma ya tashi maraya bai kamata ya zama ba su kuma yahuda suna ganin a haifa a cikin su a matsayin ƴaƴan annabi ya jikokin annabi ya nan ya kamata ya fito to Allah ya ce to duk ba haka ne niyya ba na hannu kasamna bainahum ma'ikatan abinda suke gadara da shi na rayuwar ma wanda suke alfahari da shi mu muka raba muka ba su fil hayati dunya a rayuwar duniya ba su ganin a cikin sun ma wani ya ji wani ba su ganin a cikin sun ma duk yanda aka yi dan mai arzikin yayi arziki sai Allah ya yi sai wani daban ya yi kuma Allah ya canza kudin ba ta wannan gurin ya kullo ba ba su ganin Allah subhanahu wataala yana yin haka domin muka yi musu a cikin rayuwar duniya ma muka musu haka balle kuma cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala su in ji cewa abin da suke gani su suna ganin girman zuciya da girman karauta shi ne abin alfahari a wurin su shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan yake dubawa ba girman imani girman kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan ɗabi'a shi ne a wurin sa girma ba wayannan abubuwan ne girma a wurin Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din ba ta ganin mun daga sakin su akan saki darajatin darajoji da yawa ƴaƴan masu mulki ne amma sai ga manya manyan yari sai ya zama ba su suka yi mulkin ba sai mu ɗauko yaro ƙarami a cikin watakila na ƙurewar ƙarshe sai mu naɗa masa mulkin ba sa gani ƴaƴan masu kuɗi ne su ai ba haihuwan shi ne kuɗin ba sai su zama sun tashi sun zama gabaki ɗaya ba su yi arziki ba sai ɗanin bayan su watakila shi ne Allah zai ɗauka ya tara masa kuɗi zawo gabaki ɗaya shi yake musu alheri da abin da ya samu ko kuma dai ɗaya daga cikin ba sa ganin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yi Allah ya ce mun ɗaukaka sashen su akan sashe ne ne ya tafi gaba a ruhun ba'adar sukuriya dan sashen su ya riƙi sashe abun ba mai kuɗi ya rinka ganin talaka tsaftatacce shi kuma mai mulki ya rinka ganin mara mulki tsaftatacce mai ilimi ya rinka ganin mara ilimi abin wulakantarwa shi kuma wancan bangaren su kuma a sa musu hassada talaka ya rinka hassada mai kuɗi yana ganin dan me yasa ya yi kuɗi shi bai yi ba mai mulki talaka ya rinka hassada mai mulki yana ganin dan me yasa wani ne zai mulke mu ko haka nan shi ma jahili ya rinka ganin ai masu ilimi ga ya za a yi ce da yadda suke so mu biyu mu ma ai mutane ne kamar to haka Allah ya yi sake zai ya rinka ba a wa sake talaka mai kuɗi ya raina talaka talaka kuma ya girman kai mai kuɗi kisa kowanne Allah ya bambace in ka duba har a hadisai masu Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu duk kowane bangare mutum shi mai mulki ya kamata ya tausaya wa talaka talaka kuma aka ce girmama ne eh karka mutum nan Allah ne ba ki karka masa hasada karka masa karka yi garuwa da shi haka kuma mai kuɗi ya tausaya wa talaka shi kuma talaka ya girmama mai kuɗi har ma mu har ma mu Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin wanda Allah baya kalmar da yake cin su yake kyamar su talaka da girman kai ga talauci ga girman kai ni na ji karfin in je in ji kaza to sun kare karfi ba yadda yawa kanka ba matsalar kenan to ita ba ma ka samu matsalar ga talauci ga rashin imani to duka dai Allah haka ya yi mu sake mu ya rinka raina sake wannan ya rinka ganin wannan wannan ya rinka ganin wannan amma wa rahmatu rabbika samun ramar ubangijinka wato aljanna khairun shi yayi mimma yayi makuna daga wannan tarkace da suke tarawa me amfanin ka tara kuɗi ka je lahira ka shiga wuta me amfanin ka yi mulki ka yi mulki ka tafi lahira an kai ka wuta me amfanin ilimin da yayi amfani ba ba kai aiki da shi ba ka je lahira an kai ka wuta ashe da sun gane sai su tsaya su nemi aljanna wanda ita ce arziki wanda yake matabbaci arziki na hakika na ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يذهبون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون
وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين to ai abun duniya baki ne ba baki ne daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan ba dan ma Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayin mu ba kada kowa ya zama kafiri saboda zuciyar mutum musamman zamanin yanzu zamanin yanzu abin da ya shafi kuɗi fa yana da mutunci ko ba haka bane to Allah yake tausayin mu yake yi. eh da zamanin yanzu Allah zai haka yana jin ba za a samu mu ne ba ya tanka to Allah yake ba dan kar mutane gaba ɗaya ba su zama kafirai ba su zama ummatan wahidatan alal kufri al'umma guda ɗaya da ta zama cin an zarga ta kan kafirci an bar musulunci ba laja anna liman yakfuru bir rahmani da duk wanda ya kafirce wa Allah to shi sai mu sanya musu libyutin sukufa mu yi musu rufin gida ba aliniyan ba a'a min sifatin wa ma'arida min sifatin sai a zama a maimakon wannan zin na kwano to sai ya zama da azurfa ta ma kafiri in kafiri ne ko da azurfa zai rufin gidan wa ma'arij alaiha ya haruna da matakalan hawan gidan sai a yi na zinariya nan azurfa nan zinariya kwanon an buga na azurfa sai a buga kusan zinariya tana shankari a tsakani a yi wannan yan dan jabrin din nan da menene da ake yin nan yawwa duk sai a yi na kuma zinariya a zo a ci bakin kwanan da zinariya ga tana ta kyalkyali a rana ko da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ma duk wanda ya kama su in kai kuma ka musulunta ba kai imani sai a bar ka cikin tsumma da talauci da kyar kake samun bero da za ka haɗa ka sha kunu a gidanka da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa libiyutihim abwaban ya zama kuma ɗakunan kafuran suna da ƙofofi na azurfa wa sururan ga gadaje na azurfa da zinariya alaiha ya tafi una wanda za a samu kafirai suna cikin gida a kai wasu kurfa ba su zinariya kayan kyalkyale-kyalkyale da kayan kwalliya kisa ma su kira turar da suna turar da suna turar da zukuru kayan kawace-kawace su sai mu ba wa kafiri kaga a ce wai Allah subhanahu wataala abin da yake gaya mana anan dukiya da jin daɗi da fantamawa da walwala ba shi ne ma'auni a wurin Allah wannan ba komai bane wanda suke ta gadarar sun mallaka din da ya kamata su ne za a ba wa annabka to Allah subhanahu wataala ce wannan din ba komai bane da sai in ba wa wanda ya yi imani sai in tattara wannan in ba shi shi kuma musulmi mumini a bashi cikin talauci wa in kuntu zalika lama mata'ul hayati dunya ina ce dai duka wannan dai dan jin mata'u in an ce mata'u mata'u dunya ali wanda ake nufi da mata'u wani abu dan jin dadi na dan lokaci dan jin dadi ne tsantsani na rayuwar duniya wal akhiratu amma lahira kuma inda rabbika wanda za a same ta a wurin ubangijinka ita kuma lil muttaqina na masu tsoron Allah duniyar iya ta cikin tsawon shekarun da za ka yi in ka yi musamman a zamanin da yanzu dai ka shekara ka yi ko a shekara ka yi maganar jin daɗin duniya babu a lokacin lahim da lahau babu shi ne da shekara ɗaya zuwa shekara bakwai wannan lokacin ba jin daɗin dukiya da ido kenan daga shekara bakwai zuwa shekara sha hudu lawo kenan a lokacin akwai jin daɗi ba mu an an shiga lokacin zira ba to lokacin jin daɗi ya shigo tafakurun bai na sumbin amwali wal auladi a lokacin lokacin jin daɗi kenan daga kuma nan fa idan aka zama kuma yiwuka maganar jin daɗi ya kare a ce lokacin jin daɗi kwata kwata a cikin rayuwa da ya shekara ishirin ba a rayuwar nan adam daga lokacin da kake kare ishirin na farko ba jin daɗi daga lokacin da kake kara ishirin na biyu a lokacin da kake jin daɗi tsakanin ka shekara ishirin zuwa shekara arba'in to kana nan nan ne za ka fi tun mai jin daɗi in dai daɗi ne da zuciya to a wannan tsakanin daga inda aka ne shekara arba'in to sai a fara baya baya baya baya daga ta kai shekara hamsin sai ya rabu ƙarfin hukumi da jiki da hannu ya ragu ƙarfin idanu ya ragu ko ba haka ba a za a ce masa to likita ya ce masa maka mai da hankali da zai oga ce akwai maganar ciwon biyar haka karabu zai su a za a ce mai ko nama ma karkaci mai kitse ku koma cin abubuwa kamar su kifi su zaɓar ɗan ƙarfi su ne ne shi ma a ce karkaci ce ba to daga nan ba suke nan daɗi ya kare a ke komi tarin zuciyar naka da mulkin naka da ne a bidiyoyi sautiyar alfifiyar a wannan tsakanin ne kake samu ka ji daɗi in ya yi nisa kenan shekara talatin ko daga nan ne shi kenan kana ganin zuciyar ba ta ka bane ka tsufa ka lankwashe ga ciwo Allah ma ya baka da sauran lafiya to da lafiya amma in ya na ɗanɗane ka ya mafalƙale ka ya tattabure ka shi ke nan sai dai a rika cewa alhaji a kai yace yau ba manzan kayan wuri ka ba ya zo sai ku tattauna da wani ba ya san ma a dame kuma abin na nan tari ba nan tari na jibiyoyi ba ya zo kana nan ma a duniyar ma labarin ba ka so ma na abin da ya dame an zo ana rika haka yana nan tari amma ba ta yin tari ta rike da jin daɗi kwata kwata da shekara talatin da sun yi in Allah ya maka baiwa ya ba ka ƙarfi ya ba ka lafiya to na shekara arba'in daga lokacin da ka shekara ishirin zuwa lokacin da ka shekara sittin to a cikin shekara ashirin din nan ma za mu yi minus ten in dai ba gadon zuciyar nan kai ba a wajen iyayenka ka gaji miliyoyi ba in dai kai sai za ka nema to to a 20 years a 20 years ba za ka tara dukiya ba don haka kafin a ce ka zama mai kuɗi da za ka fara jin daɗi ta fiye a kalma ko to kana matsala kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ce ce wani abba mutum ya ji daɗin ma in Allah ya ga dama misali a baka 50 years din tun daga 20 years din da kai har 100 years da suke shekara ɗari duk kana ta fanta ma kana jin daɗi Allah ce ina ce dai iyakacin jin daɗin duniya ne to ka ji daɗin 50 years ka tafi lahira million trillion million years ina ne wannan suke kuma aka ce in ka dai lahira kafiri idan aka zo aka ɗan tsoma shi sau ɗaya a wuta aka ɗan tsoma ɗaya aka ce aka ce ka taɓa jin daɗi tun da Allah ya yi ce wallahi tun da yake bai san ma ne ne ne jin daɗi saboda ya azaba damar sun da shi an jari break da su an jari wata memory na jari gaba ɗaya na wata jin daɗi sai wa duk matsalar da ya yi Allah to shi yasa Allah ya ce ba dan dai saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da lafiya da aljanna ga mumini da kyakkyawan sakamakon da ya samu mumini da kuma dan kwanakin da Allah ya ganin kafiri yake ciki na kafircinsa to da sai a masa wannan ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ina to amma ina Allah sai ya yi bala ya bari wani ya samu wani ya samu wani wajen aljanna ta yi wani ya ji aljanna duniya ya ji aljanna lahira haka ne kuma ka zo ka ce kanka ce a ai wallahi ba yadda za a yi da daɗin duniya ka ji na lahira wani da yawa daga cikin ƴan uwan mu talakawa suna da wannan ra'ayi bai kamata mutum ya ji daɗin duniya kuma ya zo ya ji daɗin lahira ba ko a garin su kawai in dai ya ji daɗin duniya ya kamata ka ja azabar lahira ba wani abu ne saboda wanda ya wuya yana jin haushin wanda yake jin daɗi ko har ka ba to haka wasu ke gani na haka za ka ja wajen yin rarrakin mutane da yawa suna ganin wanda ya ji daɗin duniya bai kamata ya ji daɗin lahira kawai in ya ji lahira a zamani to Allah ba haka yake maza Allah sahabbai sun zo sun same shi sun zamanin sahabbai sai da haɓa ahalin su dole da dole na rasulun ma masu kuɗi duk sun kasa lahira mu yanzu da mamu mu damu da masu kuɗi sun kwace da hauka mu ne suka damu masu kuɗi sun kwace da hauka wanda ce ya haka ya faru kuwa suna yin tafiye da zuwa da masu kuɗi suna sallah suna sallah tare a masallaci ta wai kun wanda da masu kuɗi muna azumi suna azumi na litinin ne kuma na azumi ne kuma na ramadan tare da zuwa ga ke sannan ino ga kawo jini ga kawo mata cewa ya tattar kuna zai rubo da alwani dukiyarsu kuma da yake ya hau kai mu ba mu da irin ta suna ta sadaka da ita to ina zan me za mu samu a cikin ka zo ina su suke da kyawun murin sai suka fahimci akwai matsala kar ba a sha wuyan duniya a je a sha wuyan lahira a nan a sha talauci a je kuma can a tsaya a wuyina wani kuma suna can firgau kaga an ji aljanna sun sha aljanna duniya sun sha aljanna na yau sai an gani sallah da suke awa ne ta ƙarshe ala Allah wanda kuma shi sallah duniya sai ku ku zan zuwa ai Allah ba ku da ku sallah ku sallah ina kuma ku kira ku sallah kaga sai ba su ladi wanda aka ce bid'a aljanna sai ba su wannan lawo mu bid'o'i da wanda suke ta bid'a lazimi ko kullu tasbihatin sadaqa kullu tahlilatin sadaqa kullu tahmila da sadaka da bayan da zaka yi da su farilla da wuri dai dai sai to dan kungiya da kai da mutum mun sai dai a farilla mun duka da zaka yi da wasima da zikirin kuma an ta da magana da ke kuma za ka kan mutum mu ne muka fi kusa da aljanna kai ka je mu kusa da ita kai na to shi ne Allah ya ce sai asu ai maza Allah ya kara musu lazumomi duk abin da ya sana nan tasbiha sadaka tahlila sadaka تعميل صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن المنكر صدقة في إن رجل في دابته تلقوه عليها متاعه أو تلقوه عليها صدقة وفي كل عليكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحد شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه منكر كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. kenan suka ce to shi kenan suka je suka ba tasbihi tahlili masu kai sun ji abin da talaka suka je gurin annabi ya ba su ya ba su wurdi istighfari salatin annabi la ilaha illallah allahu akbar subhanallah ah to to mu ma bismillah subhanallah sai masu kuɗi suka gama sai masu sai talaka suka sake dawo gurin ya ba su ya rasulullah wallahi sun ga juma sun ka bayyana dan Allah ko da zalika wa billahi yuti man yasha falalan Allah ne yana zama wanda ya so wanda haka sai a haƙura kawai a ji a zaune haka Allah subhanahu wa ta'ala yi to kaga to wannan shine abin da ake so mutum ya tara a duniya to wannan shine rahama shine dalilin da za ka samu rahamar lahira to ba wai dukiya har ko tana da tarin dukiya tana da tarin gidaje tana da tarin duk sai zama maka bala'i wanda suke fara shiga aljanna talakawa ne ko da jiya za a yi ka zo da jila guda ni kuma na zo da yarma yarma lamba ɗina za a shiga mota aka ce alhaji a taso a taso ga motoci nan wannan su ne wannan mota ita ce zambuwar wannan ita ce rubutu wannan aka gama cikawa a tashi ka gani da kalmar ba sai na kawai zai kallon motar farko shiwu shi ne nan ko sai kuma na na yan da ko da Allah ku kai masa ba kalla kafin nan mota nan suka tashi to haka a filin kiyama ma hisabi bai tare kaya ya ji samun matsala tunda sai an yi ta lissafi to wannan fa sai ina ta gidan zuwa yaya aka yi to an ne to ya tabbata mun ji ya tabbata halal ne ina ka ne ka samu ta hanyar halal ne to maganar zakka ka cire da to kagan bayan ma ya tabbata halal ne ana maganar zakka kaga duk irin wayannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan kan kan babu abun duniya ya ji saukin hisabi Allah subhanahu wataala ya ce to duk wannan fa jin dadin rayuwar duniya ne in an ba su amma Allah ya ce to yana tausayin mu inda yayi haka to wallahi masalla kadan a yanzu ma yaya sai ka ji mutum kawai in ya zo wata rantsasiyar mota ta wuce ce kai mukan duniya na rakiya muka ba haka ake faɗa ba haka mutane talaka suke faɗa ko ba haka ba to balle kuma a ce ma kwata kwata wanda ya imani shi kan ba zai ji daɗi ba kwata kwata to shine sai aka samu check and balance mu ma mu samu su ma su samu musulmi su samu kafirai su samu a daidaita wani daga cikin yahudawa yana kan doki sai wani da cikin zuriyar sayi na ali wani tarihi da cikin tarihai yana kan doki ana riƙe masa da sirri ana girmama shi ana masa ana gaisuwa da mutum ya hau doki babban mutum akan ji ana gaisuwa ana riƙe linzami ana menene ga manyan mutane ana tsanta gafa sama da Allah ya albarka Allah ƙara haske ana raka shi shi ko bai wuce ya ji gona ya ɗauko itace yana tafiya da ƙyar da ƙyar da datti ga yunwa shi kenan ya zo zai yunwa gaban wannan sharirin sai kawai aka kuɗi. kuma shi ɗin yana jin haushi yaya aka yi haka shi yana yana ga yahude sannan kuma yana ganin su ne manyan mutane amma ga balarabe mutumin da yake ganin talakawa ne an yi haka sai aka zo kuma aka tuku shi shi ne ya ji haushi sai ya koma ya dawo da gudu sai zai kama da tsarin sharifin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ka kanka sai ki cewa al-dunya fitnul mu'min wala nafsul kafir ba yace eh kakana ne yake bala kakanka ya ce duniya ko hukun mu'mini ne kuma aljannan kafiri ne yace eh haka ne kakana ne ya faɗa yace to yanzu waye dan wuta tsakanin mu da kai wanda ba da shi yana jin daɗi ga shi a kan dokin gashi ne shi kuma ga shi cikin wuya wato shi kafiri ne to yanzu kenan wato shi shi ne mumini kenan shi kuma tun da yana jin daɗi to tun da yana jin daɗi shi ne kafiri kenan shi ma'aunarsa kenan tun da kakanka ne yace a duniya su jinin mumini wajen nasin kafiri to kai kana jin daɗi kana aljanna kenan shi kuma yake koji da mu'mini kenan shi a ganin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba sai sai wannan shari'a da ai ban gane ba yace a hakan da kake gani na a kurkuku ne kai kuma a hakan da kake ganin kanka a aljanna kake abinda kakana ce yawwa kar kuma to yanzu kuma ma'auni ya juya ne a lura da wannan ma'auni sosai yawwa yadda yake nan shi sharifin nan a kurkuku yake duk wannan jin daɗin a kurkuku yake shi kuma wannan kafirin duk da cikin talauci da wuyan da yake sha a aljanna yake yace yaya ta yaya haka zai faru yace yawwa inda Allah zai nuna maka mahalli na a lahira a aljanna irin jin daɗin da Allah ya tanada mu sai daga wannan jin daɗin da nake cikin fursuna ne ina fursuna ne ina kurkuku ne domin za a ina cikin wuyan duniya da sauran ga zafi ga rashin kwanciyar hankali ga rashin maka zuciya da jin daɗi to a cikin kurkuku ne kai kuma da za a nuna ma muhallinka a jahannama ka kwatanta da yanayin da kake ciki a yanzu da ka san a aljanna ne ko ba haka ba da yanzu mutum a sa shi a cikin wutan abin nan gidan biredi ba na jahannama ba da ya rinka yawo cikin tsumma yana ɗauke da itace ya je gona ya noma bayan sai ya kankare wanne wanne ne da aljanna ne da mutum saboda haka ma'aunan Allah suna da yawa kowa ya tsoron Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala ke masa kullaha masara kowa ya tsoron Allah gwargwadon hali amma amma dan tarin zuciya da jin daɗin duniya ba shine alamun cewa mutum ya tsira ko ya yi nasara ko shine babban mutum wal akhiratu ita lahira lil muttaqina ta masu tsoron Allah ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi a wurin sa shi yake rabawa shi yasa yake inda rabbika wanda take wajen ubangijin ta yake raba da sai an yi ba gudi inda a ce ba Allah ke raba aljanna ba lahira ya riga ya sani wanda yayi biyayya ya sani wanda bai yi biyayya ba ya sani in ba dan haka ba certificate din ma wani sai a sace na fayil din sa ya cancanta ya tafi aljanna kawai sai a sa masa certificate din dan wuta a je a ba mu wani mai kuɗi ka san kuwa da da yawa za a zalunci mutane ko ba haka ba to ina Allah subhanahu wata'ala shi yake hisabi da kansa duk abin da ake yi shi yake bada aljanna yake cewa a wuce a tafi aljanna ko a tafi wuta nan
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين نعم ومن يعش wanda duka ya wato ya makanta shine ma'anan ya ashu anan ya kauda idanunsa ya makanta an zikirin rahamani gabarin wa'azin da Allah ya saukar zuwa ga ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wannan yana da ma'anoni ta fuska biyu wanda duka aka yi masa wa'azi da alqur'ani yake yin imani yana daukan ya ashu an zikirin rahamani haka nan wanda duka yake raye ya zamanto baya son karanta alqur'ani ya kauda kansa ga barin karanta alqur'ani to nuqayyib lahu shaytanan zamu hada shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin wannan shaytanin ya zama yana tare da shi a kullum wato ma'ana wanda duka aka aiko masa da manzo da manzo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shikenan yake yin imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din to Allah subhanahu wataala zai hada shi da shaytan wanda zai ta masa waswasi kuma ya hana shi yin imani har abada kamar shine kallabat rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wato idan mutum yake yin imani to sai Allah ya kara masa duhu duhun kafircin sai haɗu da duhun fasikancin da yake ciki shikenan sai ya zama ba zai rinka gane gaskiya ba haka kuma wanda suka yi imani wallazina amanu zidnahum hudan wanda suka yi suka yi imani suka shirye kuma hasken imani sai ya rinka karuwa kullun yana karuwa su ƙara su ƙara samun shiriya wannan fuska kenan akwai fuska kuma wanda take cewa duk mutumin da ya zamanto baya karanta alqur'ani to Allah zai sa masa kunci na zuciya a rayuwa kullun ransa na cikin kunci haka mutane yanzu da dama mutane suna fama da cuce-cuce na zuciya cuce-cuce na rashin kwanciyar hankali na waswasi na damuwa duka ba komai ba ne sakamakon rashin karanta alkur'ani mutane sun kasance da yawa sun gafala gabarin karanta alkur'ani za ka samu mutane waɗanda ma aka ce waɗanda ma suka haddace alkur'anin ma a yanzu wallahi sai ka samu mutum wani yana gaya min daga cikin gwanayen alarammomi ya ce malam dole muke ɗan haɗa takara takara a lokaci lokaci don a rinka yi na jama'a ya ce wallahi za ka samu mutum mahaddata da yawa ba ruwansu da karanta ma alƙur'ani su sun shiga hidiman duniya su saboda ko idan wanda ya karanta alƙur'ani ya haddace ko ya yi laushi a cikinsa ya yi nisa shi ya baya ma da lokacin ma da zai bayar a rana ya karanta alkur'ani saboda hidimomin duniya ina ga wanda kuma kwata-kwata ma mamare da kyar da kyar yake kamawa yake karanta alkur'ani saboda haka jama'a muna bukatar komawa da yawan karanta alkur'ani kullum aƙalla ka samu a ce ka karanta wani abu kamar yadda yau tijjani radiyallahu anhu ya lulunta wa mutanensa mafi kasawar abin da za ka karanta a rana kai ka zai yi in dai ka ce kai mai tijjani mutumin kirki to kar ya kasa akalla a karanta ilmi biyu kullum saboda qur'ani shifa'un ne lima fi sudur qur'ani yana yaye bakin ciki qur'ani yana yaye damuwa qur'ani yana yaye abubuwa da yawa bacin rai kuncin zuciya da sauran duka qur'ani yana wannan saboda haka ko ranka ne ya bata a cikin gida an tambaye ga kudi sefa ne da kyar ka bayar to ka dauki qur'ani ka samu karatu sai ka ji ka huce kuma sai ka ji ka samu nutsuwa saboda qur'ani nutsuwa ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya duk wanda ya ce shi din nan ya kau da kai ga barin alqur'ani to za mu hada shi da wani shaytani wa huwa lahu qarin wannan shaytanin ya zama yana tare da shi yana sa masa waswasi yana tusa masa aikata abin da ba na alheri ba yana hana shi aikata abin da yake na alheri wa'illahu وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم وإن شيطانوا ما سمك وسواسي كيف أغنوا سكتيبا الشيطان يعيدكم الفقر wa yamurukum bil fahsha shaytan yana muku alƙawarin talauci yana umarnin ku da alfahsha sai ka cire kuɗi zaka bayar taimakon masallaci sai ki kai to da haka da haka ina za ka yi arziki sai ka mayar taimakon makaranta sai ka cire shi kai ka daɗe kana yi shekara nawa kana yi yau sai ka bayar in baka bayar ba ma ba wani matsala kai da dadewa kai da yawa sai ka ce kai ku je je wata rana haka duk wani abu na kirki ke dan sai ya toke yana nan tare da yana maka wasu wasi ya hana ka karkai wani karkai wani idan kuma aka ce maka ga kungiyar kulab din wasan gargajiya na al'adar garin sai dan ya ce a ai wallahi ka ba su in baka ba su rai za ka yi farin ciki yau kai ma mutanen ka za su ce kana kula da su wallahi ka ba su ai ba wani abu ne sai wani wuce ce sabon Allah ne to kai su ke bari mai ka ba su kai su ke bari shedan kun Allah ya amince da shedan to haka kowa da kuke gani har yanzu irin ma yan siyasan nan da ake da kukan ba su cika alƙawari ba wai haka ba ne irin wannan ne iblis na tare da su ya fa na rabu ka yi ƙoƙari ka tara da yawa in kai ka zo ka sauka wata kila da wuya ka sake samun wannan kujera kuma in ka ce biye wa taimako kaza taimako kaza kaza kaza za ka zo ne ƙarshe in ka sauka kuma ba ka da wani abu sai ce sai ce wannan fa gaskiya ne zuciyarsu za ta ba shi wannan ko kuma a riƙe kayan jama'a duk abubuwan da aka ce a yanzu to in ka ɗauka wannan constituency a lafin duk kai aiki da shi to kai da za ka tashi kai ba za ka tashi da wata abu kirki ba haka ko kuma da excellency zan ba kai kokari ka kamfata da yawa ba ga shi akwai sakar kenwa da take kokarin nema da me za ka yi kankan duk wane yake mutu wannan iblis da mutane su suke gaya wa mutane to duk wanda ya ki sauraron ya ya ya kaula kai daga wa'azi ya kaula kai daga alqur'ani to sai shedan ya zama shi ne mai ba ki shawara ko kai ko kai menene GA GA da SA SA duk wayannan ba za ka ji shawarar su ba da yawa mutane suna ba mu labarin cewa GA GA da SA SA duk hotuna ne kawai dan baka isa kana ji ne ka zo ka ce ya kamata a yi kaza sai da za ka sai mun ba mun hanyar mun yi mutane su kaji sai da Allah ya ka gina da ya ce da GA akwai gwamnan da ya taɓa wucewa shekaru da dama shekarun barakata ba zan dan a banda kafa ko an ce wani SS ya taɓa karfa ne sai mu faran kai da kai an ci an sha an yi abin da ya ruwa ya kira wai yana neman shawara ne to zai ce ranka ya tsaye mu fa mutanen mu har yanzu gaskiya ba abin da aka yi muku muna bukata wani mu za ka ciwo mutunci mu maka hanyar cin abinci ka zo kana ci mana mutunci eh ka ce ba abin da muka yi ka ce a'a wa mutane na da yanzu kana bata muke nan a wurin mutanen ka ba abin da muka mutu a ramukan ka je ka yi musu ƙarya da an je yara ka gyara ka ce mun yi mu kai ne ma da kanka ita ba abin da muka yi kafin wai shi fa yana kokarin ya faɗi gaskiya ke nan waya an taimaka a yi to ka gani saboda haka mai babu mai babu su shawara su karɓa sai wanda ke tsani yake tare da in ka zo kana iya zunduma ƙarya kana iya haɗa rigima kana iya ɗauko maganar wane ya kai ma wane to kai da gwani a wani mutanen duniya shi yasa abokan su sam ba zai taɓa yiwuwa da mutumin kirki a ɗari bisa ɗari ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ba wannan ake so ba ba kuma wani abu ya kawo wannan ba illa an riga an daura alƙawari da maciya addini ko maciya Allah ko kuma ana ganin masu addini su ne ci baya yan duniya su ne ci gaba to ya zuwa ana ganin masu addini su ne ci baya ko yan duniya su ne ci gaba kaga mutum ba zai rabanta ba ko kuma masu addinin ma yan walawala ne ya fi gani su ne na kirki a wurinsa kaga su ma yan rakiyan wancan din ne na haka duka wakilan wancan din ne haka za a ci wani yawanci abubuwan da yake samun mutane ke to Allah subhanahu wataala ce sai mu hada ka da shedan wanda yake ta maka wasu wasi ya hana ka yin aikin alheri da yake zuga ka yana cewa kai aikin sharri wa innahum irin wayannan shedanu la yasuddunahum to ya rika toke wanda shi ya kau da kai gabarin gaskiya an sabili gabarin ya bi hanya ta gari shi yanda yake son ya bi hanya ta gari ba zai yi ba a zo ana cewa ai rukiya ai sihiri aka masa ai an masa jifa ne shine ya rikice ya tashi yin aikin kirki duk ba haka bane ba haka bane babu wani rukiya babu wani sihiri babu wani jifa jifan shedan ne shedan ne ya riga ya jefa ya aika wakilansa suka mamaye kwakwalwar mutum to in sun mamaye kwakwalwar mutum ba zai taɓa yin abin kirki ba wa ya amma su kuma saboda an juya musu negative ya zama positive ko zikir ya zama na najati su suna zaton annahum mutaduna da abin da suke zantu ne ke su wanda ya rode ya rike sai baya a mutum shi kuma gani ne ne ai shi ne mutum ke shi ne ke gani shi ne da kokari yanzu da abin da nake yin nan babu gani alhali baya yin komai ya a gani kamar yana yin komai yanzu da abin da nake yin mutanen nan babu gani alhali baya yin komai saboda me gilas din idanunsa ya juya shine Allah subhanahu wataala yace irin wayannan mutane ha su gona sai da suna zaton Allahu mota duna su shiryayyu ne suna ganin kama akan hanya madaidaiciya suke duk wanda ya bata haka har irin mutanen da muke magana akan su irin mutanen gefe gefen mutanen mu su haka ne sai ai ku ba halin kitabi bane to daga jin mutum ya ce man kai ba shi ba ahli kitabi ka jawo aya ko ka jawo hadisi ko ka wani ce ko ka ce an faɗa a littafin shek wani ko ce a ba ko ahlul kitabi ne mu ba ahlul kitabi ba mu ba ruwan da wani ahlul kitabi mu ba haka suke faɗa su ba ahlul kitabi ba kar ma ka ja masa wani nasi ke dalin sa can wanda ya masa wasu wasu yace masa kaza nan shi ne dai ai haka ne hanya haka ne sai haka ne ne ne haka ne ma'arifa to shi yayin amma da kace masa wani kwanan nan ma wani ya zo ya mun tambaya wai wani wani malami ya yi nasiha a wajen wazifa ya ce lallai ne duk wani batija ne cikin kirki ya yi ƙoƙari ya rakuta tulfarida ɗin nan ga ƙa'idodinsa ga dokokin da ta bayar ga bayanan da aka yi a cikinta kaza kaza kaza to zai je samu irin wayancan shaidanu wanda suke ganin su ne suka san komai da komai sai same shi ce ya kullu faridatu nan duk banna ne a cikin ta eh sai ba hanyar mutanen mu kirki ba asali dama ita ma ba wani mutum ne mai jamhuri ya yi da ba mutumin ma ba mai dace ba ne wai ya kuta farida wai saboda ne akwai dokoki a cikin da ake yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza kuma duk abin da aka ce a yi da abin da aka ce a bari an yaƙe su ne a cikin ta to sai sai ma gaba ɗaya a bar lissafi to an gani ya yake ganin kansa yana ganin kansa fiyayye ne ko ba haka ba ya ya duna wa an sabili amma wa ya duna annahu mutazun an kauda shi daga hanyar mutanen kirki amma saboda irin wancan promotion da ake wa kwakwalwarsa aka aka aka lalata masa tunaninsa an kai shi wani wani hanyar halaka na fasikanci na na na na na zindiƙanci to sai yana ganin ku shine ma jire wannan duka ba daidai ba yanzu ba abun ayi kuka bane ayi kuka wai mai da'awai shi mutumin kirki wai yana jin mutanen kirki bisa labarin da na samu wasu guruf da baki ɗaya ma wai suna ɗaura hoton shehu suna ɗaura cross duk wanda ya sa cross kafiri ne ba duk wanda ya ɗaura cross da gangan ya rataya a wurinsa kafiri ne wai ai duka ɗaya ne duka ɗaya ne da annabi bisa da annabi muhammad duk su suna bi mu muna bi an kamure ne an ce kamure ne suke an ai an tsane su ne ai ne ne ne ne duk masu wannan aikin wallahi kafirai ne wallahi zindiƙai ne fasikai ne ba musulmi ba ne duk ne bin kuma fasiki ne wanda ma da yadda ba shi ma fasiki ne don uwansu ne kai kafiri ne duk wanda ya musanta cewa a rataye cross kafirci ne su shi ma kafiri don a rizalin kufuri kufuru in ba ka sani ba lokacin da ka rataye cross to kana musu kai da Allah kuke fara Allah yana cewa wa ma qatalu wa ma salabu walakin tujhiha lahu kuma kana cewa salabu salamu sosai duk lokacin da ka sa zuwa cewa Allah yake eh an rataye shi an rataye shi ban yarda da abin da ta faɗa ba an rataye shi an kashe shi an rataye shi Allah kuma na cewa wa ma qatalu ba su kashe shi ba fa wa ma salamu ba su fai kuras din sa ba walakin shi zuwa lahu an rage ta su ne in kana cewa san ban yarda ba an rataye shi an kashe shi musulmi ne ai mutane ba su fassara a wanda suke yi ba da wanda ta sa ɗan kunnen wannan kalar da wanda ta sa abun wuya mai cross da wanda ya sa rata ya hoton ya rata ya cross ɗin duk wanda ya wannan tafiyar su ɗaya ne yana cikin bada ridda duk wanda ya sa zinari ko ya sa jike kafiri wannan yana cikin mu alin jidari kuma sun ce ku ne alin jidari kuna ma duba littafi duba wasu da kitabu duk wannan muna faɗa ne saboda a bambanta aya da tsakuwa an gama yaƙi an ganar da mutane an shiryar da su an sa su a hanyar Allah an sa su a hanyar zikirin Allah an sa su a hanyar ambatan Allah wata haka kawai masu gashi luwaki masu baƙin kala masu masu tufan ƴan iska sifan mataya sifan fasikai sifan fajirai wanda ba su da amana haramu kamar halal ne a wurin cin amana kamar halal ne a wurin su sun ce komai halal ne wai su kawai sun zo su faɗo cikin mutane kirki suna halakar da ya'yan mutane suna lalata almajiran mutane suna ɓata zawoyoyin bayan Allah na gari kuma wasu ƙazamai suna son kai kai su a rufa ai abin na gida ne gidan uwaka to Allah shi ne maka kai ma da kake ne gida ne kuma duk kake ka halakar da mutane ka raba su da addini ajirai fa kai su zo su zo cikin mutane suna lalata ƴaƴan mutane suna suna cikin rayuwar su arna amma abun mamaki saboda Allah ya lalata kwakwalwarsu ya haɗa su da iblis su suna ganin abin daidai ne alheri ne har faɗa suke da mutumin kirki ana ƙoƙarin ma ya zama amur da nahayi ma kuskure ne da yawa wanda suna ganin ma a cikin hanyar harkar nan tamu yanzu amur da nahayi kuskure ne duk mai amur da nahayi muhajibi ne ba haka suke gani duk wanda yake abu kaza haramun ne suna ganin muhajibi duk wanda zai ce abu kaza haramun ne a bari ba kyau suna ganin ma bai san me yake kawai a bar kowa ya abin da yake wannan shine rayuwar yau ba su suka jawo sai Ibrahim zaki da la'ana ba saboda wanda ba san shi ba duk irin abubuwan da ake faɗa game da shi ga maƙiya suna nasu ga maƙiya ta suna nasu amma ba shi ke ba maƙiyanka suna ɓata ka wasu makajatan da suke cewa masoyanka ne su kuma suna wani abu da yake nuna kamar abin da take kenan alhali kwata kwata hanyar su bai faɗa ba na'am Allah ya tsawata na'am hatta idza ja'a ja'ana حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين hatta idza ja'ana sai wannan shedanin sun zo da ogansa shedanin dan siyasa da mai zuga shi shedanin mai kuɗi da mai zuga shi shedanin dan ɗariƙa da dan haƙiƙan da yake firmiyar da shi sai sun zo gurinmu in ji Allah a ranar kiyama sun zo da mai lalata kwakwalwa da mutumin da aka lalata kwakwalwarsa sun zo wajen ubangiji yawman kiyamata ranar kiyama ala sai ce ɗane mai zuga kan mai hana kai aikin alheri mai dulmiyar da kai mai tura ka halaka sai ce ya laita bai ni wa bai na kabudan mashirikai da kai da da wanda aka mu biyayya da wanda yayi biyayya sai a fata a fata ai hada ai doke doke dama haka ko a duniya haka take karewa ko ba haka ba in tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya a kan munafunci da aikin banza idan ta zo kurewar ƙarfi sai ta ji ana zage zage ana bai kai kai ne ka fara cewa mai kaza kai ma ba kai ne kace kaza ba to haka za a yi a lahira wannan ce da da an ina fatan da a ce tsakanina da kai ya kai tsakanin gabar da yamma ba mu taba haduwa ba fa bi salqarin fir da abokin zama kai da muka yi zama da kai a duniya baka kirye ni ba na wannan yanfa hukumar yau ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون wala yanfa'akum al-yawma yau kuma wannan jayayya da musayya ba zai muku amfani ba yau kan anan filin kiyama izzalamtum dan kun zalunci kanku da kafirci kun zalunci kanku ku da fasikanci kun zalunci kanku da rashin biyayya ga Allah annakum yau kan ku wallahi mustarikuna da kai da abokin kan haka za ku yi tarayya fil azabi a cikin azabar Allah irin wannan ne wanda ya samu ya dan hau katangar la'arabi muka ji irin diskakin da yake gudana tsakaninsa da wanda yake cikin wuta ko ba haka ba shi Allah ya sa bai gama dulmuyewa ba da shi da abokinsa ya dan so ya jaki da ya gaba ya sai ya gane sai ya gudu kamar yan anguwar nan wasu daga ciki wayanda aka zo a dulmuya su aka ce komai ya halatu suka gudu to da ya gudu sai aka tafi lahira da aka je lahira shi wannan yana da aljanna a rafi shi kuma wannan ya shiga wuta to bai samu shiga aljanna ba ana tafiya ana korawa wani lokaci a kora a ga yan aljanna a ce salamu alaikum bima sabartum fa ni majo to a kora wani lokaci kuma a yi wuta wai da kurban absarun tilqa asabun nar ko to shi kenan da ya ga sai a nan kuma sai ya ga wani abokin da cikin masu neman halaka shi kai tallahi in kika la turji wala wala ni'matu rabbi la kuntu min al-munzari amma ma na mu mai illa illa wa tu haka ya gaishe a wuta yace la ilaha wani yanzu kai ne a wuta amma ga ku san ka gama da ni ba da ni ba ubangiji na ba da ba muna tare ke nan kai yanzu to yanzu ba za mu mutu ba sai mutuwa farko gashi nan mutuwa yanzu ta tabbata da haka duk wani wanda ya samu jabbarin shaitani ya halaka shi ya tura shi lafi to sai sun zo sun yi wannan rantsuwa sai sun zo sun yi wannan la'antacce ne saboda haka kowa ya kama hanyar mutanen kirki addinin musulunci dan ɗariƙa baya da bambanci da kowa duk sauran musulmi daidai suke da dan ɗariƙa musulmi ne kai ma dan kai ma musulmi ne abin da ya bambanta ku kawai kai ka ɗebi wasu zikirori kana ƙarawa saboda ka samu kusanta zuwa ga Allah shine bayan Allah na gari suka ƙara maka wannan zikirori su ma ba su suka ɗauko ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa ayi ayi istighfari yana istighfari shi ma ɗari ya ce kuma la ilaha illallah kar ka wuce har da kai kana jika shi da la ilaha illallah ka ce kai salatin annabi shine ɗari a wannan shine ɗari ba wani abu daban ba ba wani kolewa ba ba wani tarkacen shirme da kake ta ɗebowa ana kawowa ba ba wani abu da ake nufi ɗariƙa illa mutum ya zama mutumin kirki wanda bayan ya yi farillu ya ɗauka wa kansa wasu zikirori da za su daɗa kusanta shi zuwa ga Allah don ya samu muƙami mai girma a wurin Allah wannan shine shine ɗariƙa ba wai wasu hayaniya da ake ɗaukowa ana lalata wanda yawa wallahi ba su sani bane yara suna nan da yawa ba su san ma me ɗariƙa ba kawai dai ana tusa musu wannan ne kawai a halaka su الله يسوق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الأسماء والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من خلال الأمين وأنا رزق الجنة أما يسمون والسلام على المرسلين والحمد لله saurara. Wannan